بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وآل العقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم جمعة tara ga watan Ramadan. Hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan uku. Hijira a haihuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da uku. Mun dawo za mu ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. da fata Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akarmukalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد فرق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين الحمد لله mun yi magana akan mutanen saba wanda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana sakamakonsu da kuma abubuwan da suka gudanar na bin Allah da farko suka samu ni'ima da arziki kuma daga baya suka kajirce mu ni'imar da Allah ya masu ya zama cewa azaba Allah ta mamaye su Allah ya kiyaye mu to bayan wannan sai Allah subhanahu wataala sai yake jawo hankalin masu imani da me Allah ya faɗi mana kissa annabi Dauda alaihi salam da irin ni'imar da annabi Dauda alaihi salatu wassalam ya samu daga Allah sakamakon biyayya ya gaya mana kissa annabi Sulaimanu alaihi salam da irin sakamakon da ya samu sakamakon biyayya to sai kuma Allah ya kawo mutanen Sabau su da farko sun yi imani daga baya sun kafirce lokacin da suka yi imani sun samu ni'ima da albarka lokacin da suka kafirce kuma sai ya zama cewa azaba ta biyo masu daga Allah Allah ya kiyaye mu to shine Allah subhanahu wataala kamar yana ce mana daman haka halin dan adam ne daman shedan lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi sujada ga annabi Adamu ya yin wannan sujadar Allah ya la'ance shi ya kore shi daga rahamar shi shedan ya gaya ma Allah cewa to Adamu da shi da zuri'ar shi yanda ka tsine mun ka la'ance ni ka raba ni da rahamarka to su kuma nayi alƙawalin la'atiyan nan min baina aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aktharuhum shakirin a sai zama wannan alƙawalin da shedan yayi to kullun haka abin ke tafiya duk in shedan ya ga wasu mutane na bin Allah to kuma ya shedan yayi kokarin ya za a ya kutso ya raba su da Allah to nan Allah na gaya mana a wannan aya ne wayannan mutanen shedan ne ya shigo yayi aiki a kansu kamar Allah ya ce kai co dama haka abin yake wala qad sadaqa alaihim iblis zannahu haqiqa daman iblis shedan wanda Allah ya nisanta da rahama daman ya gazgata masa alƙawalin shi ya yi masa alkawali zai zo masa ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta sama ta ƙasa duk zai zo musu yace to wannan alƙawalin da yayi lalle alƙawalin iblis ya tabbata akan wa'annan mutanen daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bil- bila ilaha illallah wal istighfar fa aktaru fihima fa inna ash-shaytana qala أهلكت الناس أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يظنون أنهم مهتدون أو كما قال عليه السلام manzo Allah yace jama'a na hore ku da yawan istighfari da la ilaha illallah yace ku rinka yin su da yawa ku yi da yawa yace dalili kuwa shedan yana faɗa cewa ya hallakar da mutane da zunubai amma su ko mutane suka hallakar da shi da la ilaha illallah da istighfar ko sun yi zunubin da sun ce la ilaha illallah astaghfirullah sai Allah ya ci shi da yace to da naga haka kuma yace sai na kullo musu sai na hallakar da su da san zuciya irin magana da muka yi jiya ko san zuciya abinda zuciyarka ke so ka je ka aikata to wannan kofa ce daga cikin kofofin shedan da yake halakar da mutane to shine Allah subhanahu wataala ya ce sai shedan ya halakar da mutane da san zuciya mutum na aikata san zuciya amma gani yake shine shiryayye shine akan hanya Allah ya kiyaye mu to shine Allah subhanahu wataala ya ce lallai hakika shedan ya tabbatar da zaton da ya faɗa game da su fattaba'u da haka sai mutane suka bi shedan da san zuciya da girman kai da hasada da ganin kyashi da dai miyagun halaye daban-daban yace kawai duk wa'annan mutanen sai suka biye ma shedan illa fariqan minal mu'minin wa'inda basu biye ma shedan ba sai dai 'yan wasu jama'a daga cikin mu'mine su kaɗai ne basu biye ma shedan ba kenan abin da ake nema kullum ka yi ƙoƙari ka zama cikin mutane ‘yan kaɗan wa'inda ba su bin shaiɗan. Daman shaiɗan lokacin da Allah ya tsine mai a gaban annabi Adamu, ya kore shi, sai shaiɗan ya ce, Allah wannan ko, wannan ko, ya ce, to ni kuma na yi maka alƙawari, na tabbatar maka da cewa wannan da zan hallakar da shi da shi da zuri'ar shi. Sai Allah ya ce, ƙarya kake, illa sai Allah ya ce illa ibarika minal mukhlasin sai ce Allah ya ce sai dai bayan Allah ɗan kaɗan su ne kaɗai wanda shedan ba zai halaka ba to kenan nan ana nuna mana cewa mutanen da shedan ba zai halaka ba ɗan kaɗan ne to mu yi ƙoƙari mu zama cikin wa'innan mutane wa'inda shedan ba zai halaka ba Allah kai mana haka na'am wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa illa lina'lamu man yu'minu bil akhirati mimman huwa min shak Hmm.
وربك على كل شيء حفيظ Allah subhanahu wata'ala kuma ya ce duk wannan abin da shedan yayi wa ma kana lahu alaihim min sultanin ka a ce Allah ya shirye mutane ya dora su akan daidai yau ga shedan ya zo ya kwace su ya halakar da su a'a wannan hallakan ma a hannun Allah take in kaga mutum akan shari'a to Allah ne ya dora shi in kaga mutum akan bata to kudurar Allah ce ta hukunta da aka kawai in ka ganka kan daidai ka gode ma Allah lokacin da Allah ya halicce mu ya ware waɗanda ba su da takalifi wanda ba su da lada ba su da zunubi sai Allah ya kalli mutane sai ya ce ku kafi biyu sai muka rabu biyu muna fatan muka yi dama wasu kuma suka yi hagu sai Allah ya kalli wani wajen dama ya ce ku na halishe ku don rahama ta ban damu ba, ku kuma na halishe ku don azaba ta ban damu ba, da ka farin ciki ya tabbata ga wa'inda na halitta don rahama ta, azaba da fushina sun tabbata ga wanda na halitta don azaba ta. To idan ba kai sa'a ba, kana cikin wancan layin na hagu, to duk hanyar da za ka bi ka dawo ka bi Allah wallahi ba za ka iya ba. ko za ka rinka bin Allah sai ka rinka bin shi ba lasisi shi kuma wannan wanda Allah ya a wajen dama duk kokarin da zai saba ma Allah to Allah ba zai bar shi ba ko da zai rinka yin aikin zunubin sai ya rinka yin aikin zunubin ba lasisi an fahimci karatun ko yanzu da Allah kowa ba dan Najeriya bane to da Allah yanzu sai kawai ka te local government aka ce gobe ɗaya ga wata kawai ka ce in Allah yadda kullum kare bakwai a local government za ta yi mu sai ka je ka shiga wani ofis ka zauna ko yanda ma'aikata ke hira ai ta hira da kai a buga nan a buga nan in wani ya ɗau fali zai kai wani ka bi shi a kai aikatan kamar kai ma'aikaci ne idan wata ya ƙare wannan watan hudun da zai kama idan ya ƙare za a ba da albashi da kai ciki saboda me saka da lasis to wannan sai ka kaddara shi misalin wanda Allah ya halitta a wajen hagu kenan shi kuma wanda Allah ya halitta a wajen dama shi kuma ma'aikacin ne yana da lasisi shi ko bai hitowa aiki sai tara an ce a tashi ƙarfe uku bai tun ƙarfe biyu sai ya tashi da Allah shi kuma idan ƙarshen wata ya zo akwai wanda ya sai hana shi albashi saboda me yana da lasisi to haka abin yake idan mumini da Allah ya halitta don rahama idan ya je ya aikata zunubi to ya yi zunubi ba lasisi da ya ce astaghfirullah sai Allah ce da mun ba da ba nan ne ka ba kaka ƙara koma na yafe maka shi kuma wannan idan ya zo yayi aikin alkhairi yayi sadaka ko yayi kyauta ko yayi sada zumunci ko yayi tausayi yanda zaka kafiran duniya nayi to idan yayi wannan abu sai Allah ce kai me ya kawo ka nan go baka da lasisi nan koma can wajen sai a ce to tunda ka zo a ɗebi wani abu a ƙara mai dan ya ƙara ɓanna sai a ƙara mai ko ya zo ya aiki alhairi sai a ɗiba a biya shi don kai ya tashi cikin masu imani ka ji fa yadda Allah ya mutane Allah ya ce to su ma wa'innan wa'inda suka saba ma Allah subhanahu wata'ala wa ma kana lahu alaihim min sultanin shedan bai da iko a kansu ba wai shedan yanda yayi ma Allah tawaye bane su ma sun ma Allah tawaye ya kwace su a hannun Allah a'a bai da iko a kansu daman azaliya Allah ta tuntuni ta zartar da cewa aikin zunubi za su ‘yan wuta ne. Ba ga dogon hadisin Buhari da Muslim, inna alaku ya jima'u kalƙo fi baɗin ummihi ba, ƙarshe ya ce, fayan faku fi hero, wai umaru bi arba'i kalimatin, bi katbi, riski, wa amalihi, wa shaƙin amsayi. A cikin cikin mahaifiyarka, anan za a rubuta in kai dan aljanna ne anan za a rubuta idan kai dan wuta ne anan za a rubuta shi duk abin da kake bai burge mala'ika kana ta sallah kana shi dai kallo yake sa'idin ne ko shaqiyin in sa'idin ne dan ya kada ta tambaye ba a ruwan shi shi dai abin da aka ga mai kawai ya kula da mutumin Allah sai ka ga dan giya ya je ya shawo giya yana da maniya amma mala'ika na tattarge shi yana ko kauce mutumin Allah ne mutumin Allah ne shi karshen yake kallo in ko mutumin banza ne dan yazo yana ta yi sadaka yi sallah yi taimako duk abin da zai yi sai da Allah ku rabu da shi mutumin banza ne karshen ake kallo Allah kai mana kyakkyawan karshe wa ma kana lahum alayhi min sultan shi shedan bai da wani iko akan su Allah ya ce ko mun yi wannan ne illa lila alama face mu tabbatar da man yi umini bil akhirati ga wanda yake yin imani da gidan lahira mun yi wannan ne abinda muke mutanen sabau dan a gane wake da imani da da ranar lahira mimman huwa min hafi shakkin daga wanda yake mai kokonto a cikin lahira shi duk imani baki ɗayan shi in aka juya aka juya kawai ya dunkuli ne akan imani da ranar lahira ai kaga akwai wanda aka ce dole imani da mutuwa amma ranar lahira wa da Allah ya magana zai ce imani da ranar lahira dan ka san ranar kafin ka je idan ka je zaka gane sakamakon ka abin da ka aikata a duniya wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz lalle ya rasulullah ubangijinka hafizun mai kiyaye lissafi ne da ƙididdiga ala kulli shay'in akan kowane abu ke gudana Allah ya san yanda yake gudana ya san asalin shi ya san yanda yake tafiya subhanahu wataala na'am قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض Hmm.
في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك Na'am.
وما له منهم من ظهير bayan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana halin da kafirai suke a ciki da abubuwan da za su samu a lahira saboda ba a rubuta masu arziki ba Allah sai ya ce to wai ku kafirai da ake ta fama da ku ku bi Allah ku bi Allah ku bi Allah Allah ya ce kul ya rasulullahi ka gaya mu innan kafiran udul ladzina za'antum min dunillah ku kira waɗanda wai kuke cewa su ne alloli ba Allah ba. Gama Allah ce ku kawo mun su ni magana ni da su. Na ce ni ne Allah, kun ce ba ni ba ne, to ku kawo waɗanda kuka ce su ne allolin ni mai magana da su. La yamlikuna misqala zarratin fis samawati wala fil ardi. Su waɗanda kuke cewa alloli ai ba su da ikon mallaka koda ƙwayar zarra a sama da ƙasa. ko akwai mai mulkin su in ba Allah ba Allah ya ce to idan kun ce su ne alloli to ku kira su ni na san ba su da mulki ba su da ikon wani abu da ya kai girman kwayar zarra a sama ko a ƙasa to yanzu wanda bai da ikon kwayar zarra kuma sai ya ce kowa da kowa shi zai bauta mu zai yiwu ah yanzu kama a duniyance ne sai a zo ana cinikin wani bene na miliyan ɗari biyar masu kuɗi sun zo suna tattayawa suna tattayawa sai wani mutum ba an raina sana'a ba ne misali wani mutum mai faskare sai zo ce wai nawa ake ma benen nan kuɗi ne ya ce miliyan ɗari biyar ya ce to ni ma a sa ni cikin masu ciniki zan saya da Allah yaya ya ce a malam bari dai in bai shi rushewa zai kawo ka sara mai katako ko ba haka bane to wai Allahn da ke da mulkin komai da komai wai wa'inda ba su da mulkin ko ƙwayar zarra suke jayayya da shi a cikin mulkin shi ina fata an fahimta Allah ya ce Rasulullah ka giya ka gaya musu su kira allolinsu wanda wannan allolin ba su da ikon kaman ƙwayar zarra suna da mulkin shi a cikin sammai da ƙasai wa ma lahum fihi ma min shirkin ko ba su da wani abokin tarayya a ciki idan an ce din na Allah ne sun yadda to ko ba za su yi tarayya da Allah a ciki ba ba za su ce eh sun ji Allah shi ya halittu sammai da ƙasai da abin da ke ciki amma kuma sun yadda da su da Allah suke mulki tare Allah ce ba su da wannan wa ma lahu minhum min zahirin kuma su ba su da wani mataimaki daga cikin su wanda zai taimaka musu su samu iko su samu ci gaba wanda za su taimaki al'umma da shi na'am ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير So ita wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya keɓance ta ne ga kafiran da suke cewa su mala'iku suke bauta mawa. Wai su mala'iku suke bauta mawa, a ce saboda mai ai wai mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata, wai su ya, ai, Allah ya fi ƙarhin su bauta mai. Sun san girman Allah, da aka kaman su a ce suna bautan Allah, wane su, bari dai mu bauta ma ‘ya'yan shi mata. ka ji wani gida humancin kuma to shikenan su ko mala'iku suna ta neman tsari daga wa'annan dan za su kira musu ruwa a wajen Allah a yanzu da an je kiyama aka ce kuwa kuke bauta ma suka ce mala'ika jibrilu ai kaga yanzu mala'ika jibrilu ya dai kokarin ya kwaci kanshi ko to shine Allah subhanahu wataala ya ce mala'ikun ma da kuke cewa kuna bauta mawa, su ma ba sa iya ceton wani a wajen Allah sai da izinin Allah. Manzan lazi ya shawo inda hu, illa bi izini. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ba wai mala'iku ba, ba ku ba su ma mala'iku, idan za mu yi wahayi. ba su san abin da muke faɗa ba sai dai idan an zo an gaya ma annabin Allah idan ya faɗa ne mala'iku ke sanin abin da ake faɗa mala'ika ko mala'ika jibril idan za a yi wahayi wallahi bai san abin da ake nufi ba kawai wasiƙa ce ake aiko shi da ita a liƙe sai dai in ya zo ya faɗa ce oho in an yi bayani shi ma ya san abin da ake nufi malaika jibril ba Allah ya ce wa innaka latilqal qur'ana min ladin hakimin alim jibrilin kawai wasiƙa ake bashi a envelope dunkule to sai ya zama duk lokacin da Allah zai saukar da wahayi to sai mala'ikun sammai tun daga al'arshi har ya zuwa sama ta ɗaya. To, wannan wahayin da Allah zai gaya wa Jibrilu, za su rinƙa jin wani rugugi da wata cida da wata irin ƙara wadda duk samman nan za su rikice. To, duk mala'iku, har mala'ika Jibrilu ya su faɗi su sujada. Wannan rugugin da za su ji, shi ne zai saisaita magana Allah yadda mala'ika Jibril zai iya ɗaukarta. To, yana shi zai fara ɗaguwa da ya ɗago, sai Allah ya gaya mai abin da zai gaya mashi. Amma jawabi da fahimta da ganewa tana gun manzo Allah. Idan Jibril ya ji wannan saƙon, ana gama gaya mai saƙon sai ya zama kawai kuma sama ta nasu. zaki ya gama maganar shi jibril ya nado wannan maganar ta amana zai zo ya gaya mu manzon Allah manzon Allah ya fashin baki to idan malaika jibril ya taho daga al'arsh daga inda ya ji magana in ya zo sama ta bakwai sai mala'iku ce kai jibrilu me ya auku ne a sama mun ji wani tashin hankalin da duk sai da muka sujada ga Allah muka suma me ubangiji ya ce ne sai ya ce ya faɗi gaskiya sai ya zo sama ta shidda su ma su mai haka me ubangiji ya faɗa ce ya faɗi gaskiya haka za a yi har sama ta ɗaya daga nan mala'ika jibril shi kuma zai zo daidai lokacin da ya faro sama ta ɗaya shi kuma saƙon halarar ubangiji sai ya iso zuwa jikin manzon Allah shi ko manzon Allah sai ya rinka jin wata ƙara kaman ƙarar sarƙa a kan dutse ana janta. Ai, an san ko, yanzu ala idan wani mutum ya taho da wata kasha nan a kan titi yana janta ya za mu ji. Ai, abin na da harafi, yana da kalma, yana da farko, yana da ƙarshe, to ai ta magana Allah take. Ba ta da harafi, ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, ba ta da gaba, ba ta da baya. Sai dai ka ji kawai wani abu dam kawai. halara ta motsa to manzo Allah alaihi salatu wassalam shi ma kanshi saboda nauyin wannan magana Allah inna sanulqi alayka qawlan saqila shi ma manzo Allah sai shiga jazaba shi ma alaihi salatu wassalam ba zai san halin da yake ba tun daga lokacin da malaika jibril ya baro sama ta daya har sai ya zo to sai ya zo manzo Allah bai jin komai sama yake ƙasa yake gaba ne baya ne bai sani ba ba abin da yake ji sai saƙon da aka aiko jibrilu zaki na faɗi shi jibrilu ɗan aike ne a da ana saukar da ƙur'ani mai Allah ya ce mashi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu Allah ce fa idza qara'nahu idan muka karanta shi ba in jibrilu ya karanta ba in muka karanta shi fatta bi qur'ana to ka bi karantawan mu ba karanta jibril ba ba cewa ya fa iza qara'ahu in jibril ya karanta a fa iza qara'anahu idan muka karanta shi Musa Allah fatta bi qur'ana to ka bi karantawan thumma inna alaina karin bayani mu zami maka lokacin da aka saukar da suratul maryam Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ma jibrilu kaf ha ya ayin sad jibrilu he dam da jibrilu he dam sai Allah ya ce ai bayanin na wajen masoyina duk abin da aka faɗa din ne yafi ka sani sai malaika jibril ya taho da farkon suratul maryam yana zuwa gun manzo Allah na cikin jazaba sai ya ce mai bismillahir rahmanir rahim sai ya ce mai kaf sai ya shiru sai manzo Allah ya ce na san abin da ubangiji na yake nufi da ita sai mai gaba kuma kaf ha yace na san abin da yake nufi kaf ha ya ain sad yace na sani da manzo Allah ya dawo daga jazaba ya jibril ya ce wai tsame tsakaninka da ubangijinka ne sai na tambaye shi ya ce mun ka san abin da nake nufi da shi ya ce wallahi ni ko ban san abin da yake nufi ba shi ke nan ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam ya ce mai wannan kafin ɗin kaza ne wannan mimun ɗin kaza ne wannan ha'un ɗin kaza ne wannan ya'un ɗin kaza ne wannan ainun ɗin kaza ne wannan tsarin ɗin kaza ne kuma ilimi biyu ne a gum akwai ilimin zahiri akwai ilimin baɗi da Allah yanzu kawai malami zai muku lakta sai kawai zo ya ce maka kaulatan ha babba ya ailika fa sadi sai an ji manku da Allah bai za ku yarda amma in yana so ya gaya muku ya muku bayani sai ya ce wannan kaulatan ɗin kaza kaza kaza kaza ne to wannan ai muku bayanin to Allah ne ya ce ma duniya kaulatan ha babba ya ailika fa sadi wa zai bayani annabi Muhammadu to idan mala'ika jibril ya zo ya gaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a abinda ya gaya mai manzon Allah ya ce to idan wannan mala'ikan ya janye wannan jazaba ta janye kamar yadda hadisin Buhari ya zo yace kuma sai ya zama duk abinda mala'ikan jibril ya faɗa yace sai ya zama na kiyaye shi na kiyaye shi aka ce to yake zuwa ce ai yana zuwa min ne kamar yadda ka san ƙarar sarƙa ana janta kan dutse to da haka tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah da ya halice shi to shi Jibril ma sun jani dan Allah yanzu dole darakta waccan ministan idan ya ɗauko takardu ya ba masinjin shi ce je ka kai waccan ofishin dole ya masinjin ya ce ya akai ba kai shi ba dai ya ce gashi o gashi in kawo to shi ba jibril ya ce gashi rabbul izzati ya ce in kawo dogon bayani yana tsakanin ku to ka kalli ka koma can sama wannan alqur'anin mala'ika jibril ya zo gurin manzon Allah da wahayi ko da ziyara sai da ya zo gun manzon Allah a cikin shekara ashirin da uku daga ran da ya zo mai da ikira'a zuwa ran da ya zo mai da mala'ika a zara'il za a ɗauran shi sai da ya zo gun manzan Allah so dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu. A shekara ashirin da uku. To da ya zo a shekara ashirin da uku nan, kama ƙaddara cewa kaɗai ayoyin da ya rinka zuwa da su ya ranka zuwa da ayoyi ne kawai adadin ayoyin yi masu kuɗin goro dubu shida da ɗari shida da sittin da shida a wata ƙira'a dubu shida da ɗari shida da dubu shida da ɗari shida da wani abu a wata ƙira'a to ka kaddara ba su aya ɗaya ɗai sai a ce duk lokacin da za mala'ika jibrilu Allah zai ba shi wannan wahayin ya zo da shi to sai mala'ikun tun daga al'arshi har sama ta sai sun shiga wannan halin sai sun ji sun ɗimauce sun rikice sun suma za a kai ma annabi saƙo kada su ji wannan saƙon ƙarami ne wannan saƙon su ma mala'iku yadda suka ji a jikinsu tukun aka rinka saukar da shi shi annabin da ake saukan ma da shi shi ma sai da ya rinka jin wani nauyi na girman magana Allah jufa annabi Musa alaihi salam shi so ɗaya ne fa, so ɗaya fa ya ce, Rabbi arini an zuwa ilai, Allah so nake in ganka, Allah ya ce, Kai, kai, lan, an tarani, walakin an zuwa ilai jabal, fa yi nasta ƙara makanu fa sofa tarani, Allah ma ta jalla rabu lil jabal, ja'alahu, dakkan wa hara Musa, lokacin da Allah ya yi tajalli, an ce tajallin da Allah ya yi, na wanda annabi Musa zai iya gani. An ce an kwatanta shi da tajallin Allah kaman ka kaddara misali girman tajallin Allah faɗin duniya ne duka misali amma iyaka hasken tajalli wanda ya samu annabi Musa bai kai kaman girman allura ba dutsen da tajallin ya fada kan sai da ya zama gari annabi Musa kuma da imanin shi da ganin zai iya sai ya suma to shi ko wannan annabin duk in za a yi magana da shi so ɗaya duk mala'ikun duniya ya sun suma tukun a kawo mai saƙon in aka kawo mai saƙon kuma shi kanshi sai ya ji wani nauyi a jikin shi tukunna zai fahimci abin da ake nufi tukun mu ya gaya mana ina son ‘yan uwa su fahimci nauyin saƙon alƙur'ani haka aka yi ta kawowa haka aka yi ta kawowa haka kuma wannan wani lokaci in za a ba Jibrilu sakon sai Allah ya ce ka nemi ɗan rakiya lokacin da za a saukar da ayatul kursi sai da mala'ika dubu saba'in suka rako ta lokacin da za a saukar da fatiha sauka ta biyu a madina ita fatiha sau biyu aka saukar da ita an saukar da ita a makka an saukar da ita a madina to lokacin da za a yi mata sauka ta biyu shi ma yadda mala'ika dubu saba'in irin Jibrilu suka rako shi saboda shi kaɗai bai iya kawo ta. Da Allah yanzu wannan fatiha da su dubu saba'in irin jibirai da suka kawo, mu yanzu yaran da ba su iya wanke fitsari da kashi ba guda nawa suka haddace ta. Sai ka iske yaro ma in ya iya ta kawai sai ya yage juzu'in ya kudin da ne ya jefa, ya rinka jiwon ƴan uwan shi a aji da ita. Allah ya ce ba komai duk girman annabi ne ku ci gaba. Irin su laƙar ja'aku, irin inna Allah ya mawa bil adal wal ihsan dukkan su sai an yi karabka na lodin mala'iku tukun a kawo su diddai dan a nuna mana cewa Qur'anin nan girman Allah ne magana Allah ce to da haka ya kamata mu mutunta alqur'ani mu mutunta sakon alqur'ani kuma mu rinka mutunta shi a wajen dauka da ajewa da karantawa dan abun ba na wasa bane magana Allah ce ko magana Allah ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, ba ta da sauti, ba ta da harafi, ba ta da gaba, ba ta da baya, ba ta da sama, ba ta da ƙasa. Amma duk Allah ya sauƙaƙe ta, ya sauƙaƙe ta, ya dinga sauƙaƙe ta don mu amfana. Yau da ka kama karatu a ce a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai bakara ali imrana maida nisa'i gayinan gayinan gayinan sai ka ce minal jinnati wan nasi sai ka ce ƙwar'anin na sauka wanda bai da farkoncin da ƙarshe to gwargwadon imaninka a wajen Allah haka zai baka lada in ka ɗauki har yanzu ƙwar'anin ba farko ba ƙarshe ba harafi ba kalma to haka Allah zai baka lada ba farko ba ƙarshe ba gaba ba baya saboda wajibi ne a ranka girmama alƙur'ani a ranka mutunta alƙur'ani a gane saƙon Allah ne kuma shi alƙur'anin nan yau idan wa mai karatu ya ɗauko daga fatiha baƙara ali imran har ya zo min aljinnati wan nas to a wajen Allah duk littafin da Allah ya sauka ya karance shi ka karanta at-taura injila suhufi ibrahima suhufi musa duk dai wani abu da Allah ya sauka da littafi ka karance shi kuma ga lada in ka karanta alƙur'ani ba alwala da harafi lada goma inda alwala da harafi lada ashirin da biyar in a cikin sallah da alwala a cikin sallah da harafi lada saba'in to da ka mu gane girman alƙur'ani mu mutunta alƙur'ani kuma alƙur'anin nan duk da ya kewaya baki ɗaya bai wuce ba abu tara ba cikin shi abu tara ne cikin ƙur'ani halalun haramun mukamun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izzatun masalun su kenan a cikin qur'ani duk abin da kake nema kuma qur'ani ya ce maka ma faradana fil kitabi min shay'in wallahi yau da zaka shiga dimuwa yau din nan ka shiga dimuwa a ce saboda dimuwa ka manta sunanka in ka zo ka dau qur'ani zaka ga sunanka ka dauko a cikin qur'ani sai dai kai ne ba zaka iya ganewa ba ai abinda qur'ani zai fara karanta ma da an ganka da shi sai a ce maka innal muslimina wal muslimat la yamassuhu to ashe suran ka ya fara hitowa innal muslim kana cikin musulmi kenan ba a ganin arne da qur'ani to haka za ka yi ta haka za ka yi ta haka za ka yi ta a cikin qur'ani da haka a kula da daraja alqur'ani a mutunta shi Allah subhanahu wataala ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu ba mala'ikun da kuke bauta mawa ba balle wai gumaska balle dodanni balle aljanai da kuke bauta mawa a a ceto a wajen Allah baya tabbata illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya izini. in kun ce gumakanku ne ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wai ba ma bauta mu gumakka sai dan su kusantar da mu a wajen Allah da matsayi to Allah ya yi alƙawalin ba wanda ya isa ya ceto sai wanda ya ma izini to kuma ya ce gumakanku bai yadda da su ba balle ya masa izinin shi magana ceto za ka ji ana ta rigima manyan malamai suna rigima da ƙananan malamai cewa ceto gaskiya ne yanzu irin wannan aya wala tanfa'u shafa'atu inda illa liman azina lahu ceto baya amfana a wajen Allah sai ga wanda ya ma izini to da Allah idan Allah ya izinin za a yi kenan za a yi in Allah ya izini za a yi kuma wani gun ya ce manzan lazi ya shafau inda hu illa wani gun sai ce wala ya shafau na illa liman rafada wahum min kashe ti mushfiqun don ka kalli irin wayannan ayoyin lallai suna tabbatar da cewa za a yi ceto su masu faɗan ceto wani lokaci sha'anin ƙiyayya ne ke fitar da wani abu kamar misali misali zan buga misali yanzu kai ne ɗan esfura ya kada kai sai ka kare bayan ka kare ka yi da sandunan ka kana yawo sai ka ji wani abokinka ya ce ɗan esfura esfura tsaya da Allah mai za ka ce mai kai kare mutane suke ɗan esfura za ta hau da Allah da ɗan esfura ne ke kare mutane amma bai sa ka wannan hukuncin saboda ya karya ka kana ƙin abin shi to masu rigimar ceto akwai wata damuwa ne tsakaninsu da martaban manzon Allah to idan an ce annabi zai ceto sai su ceto shi kenan shi Allah bai da aiki kenan annabi ya ma kwace mu Allah iko a'a ba haka bane ai shi ma annabin da muka matsala cewa zai ceto muna son ya cece mu a'a mu ma bamu ce zai ceto ba da izinin Allah ba a'a mun ce annabi zai ceto da izinin Allah hadisin Buhari kadai ya ishe ka hujja Buhari ya rawaita hadisi cewa ranar tashin alkiyama mutane za su shiga cikin bakin ciki da damuwa da imuwa mutane su rasa inda za su har wasu su ba da shawara kai mu je gun annabi Adamu ce eh aje aje yana da matsayi gun Allah ana zuwa gun annabi Adamu kai ne uban mutane Allah ya halice ka da zatin shi ya busa maka rai ka je gun Allah ka sa baki abinda muke so a kafa ma'auni a yi hisabi dan aljanna ya te aljanna dan wuta ya te wuta annabi Adamu ya ce ni ni da nake tsoron ka a tada mun magana itaciya a ce wa ya ce ka ci itaciya? wallahi ni ba za ni ba ya ce to tunda annabi adamu bai iyawa a gun annabi ibrahim ai shi ne kakan annabawa zura'a annabi ibrahim ta annabawa ta fi ta annabi adamu a gun annabi ibrahim annabi ibrahim ka je gun allah ka roƙe shi ya yi haƙuri a zo a yi ceto ya ce wai ni da ne ƙarya ha uku yau in aka tuhuman ya zan na je na saka gumaka na ce babban sai ga ƴan uwata matata ce an tambaye na ce ƴan uwata ce yace to wallahi ban iyawa ce to mu je gun annabi Musa wa kana inda Allah wajiha yana da mutunci a je gun annabi Musa ya ce ni ni da ne addu'a na ce rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabi rabbana amis ala amwalihim washdid ala qulubihim yace kuma Allah ya ansa ya halakar da su in naji Allah ya ce wa yace in halakan mai da bayi kuma gashi da ce kasa ta kama karuna har sai da Allah ya ce mun bayan ya halakar da shi ya ce sai da ina kallon ka so saba'in yana neman tubar ka baka anshi tubar shi ba don Allah ya ce wa ya ce in kashe mai bawa ya za a yi to ku kyala Musa shi ma bai iya aje gon Isa ana zuwa gon Annabi Isa ya ce ni da aka ce ma dan Allah ni ce da Allah ku yi min hakuri amma ba ku shawara ku te gon Annabi Muhammad hadisi na Abu Hariwa ba cikin jawahirul ma'ani ba a Buhari fa ana zuwa gun manzo Allah me ke tafe da ku su ce ai ceto ake nema ya ce dama matsayi na ne ku zaman ku inji ana laha ana laha ana laha na wane dama a sa an yi asaka rabbaka kamun mahamuda manzo Allah yana zuwa wajen zatin Allah inda Allah ya bayyana gare shi zai faɗi ya sujada ya ce a masoyi ba sujada ai ka gama sujada a lahira me ya kawo ka me kake so a yi faɗi a yi maka ya ce Allah na zo ne ina son a ɗauko ma'auni a kaba mutane a yi masu hisabi ‘yan wuta su tafi wuta ‘yan aljanna su yi aljanna wannan ita ce shafa'atul uzma wanda har kafiri sai ya ci albarkacin annabi ana har fir'auna har shaidan kuma hadisi ne a buhari bayan an gama Allah ya ce to tunda masoyi ya zo an gama kai ku ɗau ma'auni a je a aji ga nan zan bayyana a hisabi waja'a rabbuka wal malaku amma fa waji a yau izin bi jahannam wai wani sufi ana karanta wannan hadisi aka ce mai waja'a rabbuka yace shikenan abu ya kan alhamdulillah Allah zai zo mu ga Allah da mun shi muke ta nema amma aka ce mai waji a yau izin bi jahannam to dan haka ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam zai zama a kafa ma'auni bayan kuma an kafa ma'auni ana ta kiran al'ummatai ana ta kiran al'ummatai duk al'ummar da ta zo mutum dubu za a ɗiba ɗaya a kai aljanna ɗari tara da tas'in da tara a kai wuta da an zo gun mu ya maza Allah ya ce a Allah ai su wannan ba haka za a masu ba Allah wa'ina ainawa ne ka bani ni in masu ceton da kaina Allah ya ce a masu yau ni ke ceto ce a ni a bani ya ce a ka bari ni zan ceta amma fa ce ta abin da zai auku in na ga zunubin su zan boye in na ga aikin su bai kai ba zan ƙara mai daraja in ƙara mai haske dan kada su kunyata idan ka yawma la yakhudhillahu an-nabiyya da haka haka ba za a yi ma'aikin Allah to da haka ba mun ce maka wai annabi zai kwace ma Allah ceto bane a'a mun ce maka annabi zai nemi izinin Allah ne Allah ya saka mai ceta in ya saka mai kuma duk yanda yake so haka zai ko mun san matsayin shi ya wuce nan dama ya ce asa an yab asqa rabbaka maqaman wanda kowa sai ya gode ma annabi a wannan ranar to da ka ceto gaskiya ne wata rana ma'aiki yana cikin ɗakin Aisha sai ja sahabbai ana hira wasu na cewa a ai annabi ceto zai kai tsaye wasu kuma na ce a'a ba ceto zai ba zai je gaya ma Allah ne ya yi ceto sai maza Allah ya fito sai ce na ji kuna tattauna wai kuna cewa wai ba zan yi ceto ba ya ce na rantse muku da girman Allah sai da ya maimaita rantsuwa so bakwai na rantse muku da girman Allah zan yi ceto na rantse muku da girman Allah zan yi ceto sai da ya maimaita so bakwai to ai kuma in annabi bai ceto ba a lahira kai darajar me zaka samu in aka hana annabi ceton kai kai za a baka ne to da aka matsayin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi zai yi ceto Allah zai bashi dama ya ceto ba mu ce mun kwace allantaka Allah mun ba annabi ba mun kisa ba a'a Allah ne da kanshi yanda yayin shi yace zai bashi ceton kuma shi ya faɗa a Qur'ani shi yasa muke faɗi wanda ko bai yadda ba dama annabi ya yanke hukunci yana cewa shafa'ati yawmal qiyamati fa man lam yu'min biha a wata waya ce lam yakun min ahliha a wata waya ce lam yanalha duk wanda bai yadda za a yi ba to bai ciki to mu mun yadda za a yi da haka mu muna ciki kai kuma ta hanyar da za ka bi wala tanfa'u shafa'atin da illa liman azina la sai dai ga wanda aka yi ma izini zai ceto ko mala'iku da kuke cewa kuna bauta masu, to ba za su yi sheto ranar kiyama ba sai da izinin Allah. annabi zai ceto annaba ul azmi wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn za su ceto tilka rasulu za su ceto anbiya za su ceto waliyai sahabbai za su ahlul baiti za su waliyai za su kai tsoho ma karabitu zai ceto tsoho karabitu inda ya tsoho ne hadisin usmani ya ce zai ceto manzo Allah ya ce idan mutum ya shekara tamanin a musulunci ya farin gashi to za a daina rubuta mai zunubi kuma ranar kiyama za a bashi ceton mutum goma daga iyalan shi an ce ma malami ne an ce ma wali ne tsoho karabiti kawai zai ceto kuma Allah zai tara tsohahi duk sun yi farin gashi ya ce to ku kun ga kun je duniya kuka ta abin tsaya har farin gashin nan to kuma gashi ne ma annabi na alƙawali ba zan gona mai farin gashi ba ku tai ku je ku shiga cikin ceton annabi shi za ka ce ko tsohon ɗan iska ka gani mutum tashi wallahi kana iya ka gama rukukun da tahajjudin da waye sai ya kai can bakin sa waɗe cewa na sai kun shigo Allah ba ruwan shi Allah ba ruwan shi wala tanfa'u shafati inda illa liman azina la hatta idza fuzzi'a an qulubihim har lokacin da aka yaye wannan girman tajallin magana Allah daga zukatan mala'iku wannan ɗimuwa da na faɗa da suman da za su yi bayan Allah ya gama maganganun shi, ƙalu ma za ƙala rabbukum, sai mala'ikun nan su rinka cewa, suna tambayan mala'ika Jibril in ya zo sama ta bakwai, ma za ƙala rabbukum, me Ubangijinku ya faɗa ne, tun da muka ji sama ta ɗau wannan rugunniyar da tashi hankali akwai abin da ke aukuwa, me Ubangiji ya ce, ƙalul haq sai ce gaskiya ne ai ya faɗi gaskiya ya faɗi gaskiya wasu malaman kuma suka ce a'a su mai ba ma jibrilin bane zai zo su mala'ikun ne za su rinka tambayar juna in sun farfado daga wannan sumar ce ma juna kai wani abu ya auku zaki zai magana ma za qala rabbukum me ubangijin ku ya faɗa su kuma da aka ce a qalul haqqa ka san maganar da ya faɗa dai gaskiya ce to nan ƴan uwa ku kalli wani tashi hankali da yake gabanmu. Mala'iku Allah zai yi magana sun shiga cikin halin suma, to ina ga kai da Allah zai kira ka ranar tashin alkiyama. Duk wani shamaki da wani hijabi na shi ya yage, ga shi ga ka. Ko manzo Allah yana cewa, ɗan ɗayanku zai yi magana da Ubangiji shi laisa bainahu wa bainahu tarjuma ko tafinta babu tsakani yace Ahmad ka ce na'am waye halice ka ka ce kai waye ka musulmi kai Allah ban ce kai kaza ba eh me yasa ba kai ba me zaka ci ne suna Ahmad hoye hakuri misali ne na kawo kai shiru me zaka ci kuma gashi wanda annabi Musa zai ga tajallin shi ya su mata ya bayyana da cewa ai waja a rabbuka zai zo kuma kowa ya an mai haka me zaka ce ma Allah ba ni bane na hana ka kaza me yasa ka aikata ba ni bane nace kakka je ku kaza me yasa ka je bayan ne bane nace kakka taba kaza me yasa ka taba ko akwai hujja za ka iya faɗinta yanzu ba Allah ba ko yanzu ba Allah subhanahu wata'ala ba kawai kana ƙofar gidanka sai irin sojojin nan masu neman ina ake kisa su matsa sai kawai su tsaya ƙoƙi a ce kai zo nan me yasa kai kaza Allah kun kana da hujja za ta faɗu to balle Allah to da haka muna da tashin hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dan adam tsakanin shi da shiga aljanna yana da gaggar guda bakwai yace amma mafi saukin gate din shine mutuwa yace mafi tsanani shine tsayuwa gaban Allah lokacin da azzalimai suka ci kwala azzalimi wa ai wa'inda aka zalunta suka ci kwala azzalimi an tsaye da kai gaban Allah ne cewa ina kuɗi na da ka ci bashi wancan na cewa ina iyakan gona ta wancan na cewa ina gulmar da kai da ni wancan na cewa ina annamimanci wancan na cewa ina mutuncin iyayena da kaci wancan na cewa ina mutun kowa an mamaye ka kowa na faɗi sai Allah ce to bari a gama da nasu kan ainawa kai mai gulma a baka sal za a baka sallar shi ta shekara goma kai wanda ya annabi manci da kai za a baka sallar shi azumin shi na shekara kaza kai da ya kwashi kuɗinka a bashi kazanka haka za a kwashe dukiyarka a watsi da ita kuma a gama watsan masu kuma rabi ba su biya ba sai to ku yanzu lada ta ƙara sai to Allah ya ma zulubin ya ishe mu sai a ce to kai kawo trailer zunubin ka goma a dora mai sakamakon iyakan gonarka da ya ci kai kuma kawo trailer goma ta zunubin ka sakamakon iyayenka da ya zaga ai ta ɗiba ana loda ma ladanka ta ƙara kuma ana loda ma zunubi kuma ya an gama Allah ya ce to wannan nasu ne sauran nawa ni da kai za ka ce ma Allah da za ka iya fuskanta ɗan adam su da haka muna da aiki gabanmu na tashi hankali ji mutuwa kaɗai yanzu nan gun duk abin da ake nan sai aka ce to da Allah jama'a ga mutuwa nan za ta shigo amma mutum ɗaya za ta ɗauka ana da Allah din mai lazumi nan da mai wurdi zai ci gaba to manzo Allah ya ce ita ce mafi karanci a cikin bala'in da zaka fuskanta zuwa aljanna ga tambayar kabari ga dai bala'o'i daban-daban saboda Allah ka sa mu cikin ceton annabi Allah ba za mu iya ba annabi kai zai iya Allah ka sa mu cikin ceton shi a tayi za fu ziyan qulubim qalu ma za qala rabbukum qalu la haqqa sai ce wannan maganar da Allah ya faɗa ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyu daman shi Allah madaukaki ne akan kowane abu duk abubuwa da suke gudana a hannun Allah suke alkabir kuma Allah subhanahu wataala mai girma ne a cikin lamuran shi duk abin da yace zai gudanar zai gudanar da shi subhanahu wataala to saboda yanayi da kuma zikirin juma'a ne kamata mu kwana sai Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yan uwa kamar yadda ne sanarwa jiya cewa za a yi tallafin marayu ranar talata to an ɗan samu akasi kaɗan tallafinmu na marayu wanda muka saba yi a gidan sarkin kara insha Allah za a yi shi ranar laraba mai zuwa ranar laraba ba talata ba kamar yadda na faɗa jiya abu na farko kenan kuma abu na biyu akwai addu'a ta musamman ga Alhaji Umar Yaro Allah ya jaddada mashi rahama Allah ya ƙara mashi kusanci da manzo Allah Allah ya ƙara haskaka mashi makwancin shi akwai ɗan shi Alhaji baban gida Alhaji Abubakar baban gida tallafin nan da ya saba yi ma marayu lokaci bayan lokaci ko da maulidin nan da ya wuce sai da ya kawo ina jin kayan maraya kusan guda arba'in ya ce a ba marayu su zagayen maulidin manzo Allah to kuma haka bai gaza ba jiya mun fita tafsiri ina dawowa na shiga falo na kawai sai na iske kaya jinkim da haka lissafa ina jin an samu kayan maraya kusan arba'in ya kawo su baki ɗaya ya ce ga yana araba marayu su yi sallah to da haka Allah ya saka mashi da alhairi Allah ya saka mashi da alhairi Allah ya bashi arziki irin ninkin arzikin da ya ba Alhaji Umar ya duk abin da yake nema Allah ya bashi duk abin da yake jin tsoro Allah ya kiyaye shi haka nan kuma sauran ƴan uwan shi baki daya wanda suke irin wannan tallafin tun daga masu tallafin makaranta su Alhaji Mu'azzamu da masu ba da tallafi irin mahaifiyar shi da masu ba da gudunmoyi daban-daban irin su hajiya mariya da mahaifiyarsu da za alhaji lawal da duk sauran yan uwa su ma Allah ya masu albarka duk abin da muke ba za mu manta da zura alhaji umar yaro ba saboda baka da wani gida wanda suke ba mu tallafi irin yadda suke ba mu Allah ya saka musu da alhairi Allah ya saka musu da alhairi kai tambaya na'am wa alaikum salam Wai menene hukuncin wanda ke yin sallah a jami'a?
to mutumin da ya sallah da takalmi in dai takalmin babu najasa sallar shi tayi sai dai mu kuma bai mutunta sallah ba eh yanda in ka je ɗakin mai baka kwangila ba za ka shiga da takalmi ba ko in ka je ɗakin surukanka ba za ka shiga takalmi ba sai ɗakin Allah amma in mutum ya sallar sallar tayi a Buhari an rawaita hadisi manzo Allah ya yi sallah da takalmi da aka yi sallah tayi na'am Menene hukuncin wanda yana yake hana matarsa sa hijabi sai dai gele?
to mutumin da ke sanya muke hana matar shi sa hijabi sai dai gele kafin hukuncin shi dai banza ne kafin hukuncin shi wanda zai hana matar shi sa hijabi sai dai ta sa gele to wannan banza ne bai ma san daraja ba Allah na kishi kai ko baka kishin matarka manzon Allah ya ce Allah wadaran wanda bai kishi ka ba ta abinci ta ci ta ƙoshi ta yi ƙiba ta maka ado ka ganta kuma ka ce kowane ɗan iska ya ganta ai ka zama banza ɗaya kenan kuma abu na biyu hukuncin shi shine idan matarka ta sa gele in ta fita waje duk wanda ya sha'awa ta zunubin na kanka shine hukuncin shi Allah ya kiyaye mu amin na'am sai ya ga jini yana bullo mishi ta hanci har ta baki zuwa wani ɗan lokaci sannan na jinin sai ya tsaya na'am ya azumin shi To idan mutum jini na fito mai ta hanci ko ta baki, in dai ya tabbatar fitowa yake ba komawa ciki yake ba, azumin shi nana. In dai ya tabbatar jinin nan fitowa kawai yake ba komawa yake ba, azumin shi nana zai ci gaba da azumin shi.
ce kuma menene hukuncin wanda ana hulɗar juma'a yana so To, maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya magana ranar Juma'a liman yana hutuba to yayi magana mara amfani. Magana ba ta da amfani. Maza Allah ce wanda ma yayi mai wa'azi ya ce ya shiru to shi bai da Juma'a. An gane laifin? Wannan mutane ne biyu. Sai aka ce wannan yayi magana an ce kai yayi magana banza. Sai aka ce to amma wanda yayi mai fada shi bai da Juma'a. to da Allah da mai yin waɗanda yin da mai yin magana wanne ya fi shiga lahaula yadda abin yake kamar yanzu misali a mutum sata ne da aka tashi asirin ya fito to ne aka ce ai hadda ɗan shi sai aka ce ai hadda ɗan shi aka yi mai sata da Allah wa ya fi laifi ɗan amma kuma aka je kotuwa zai anso ɗan zai zai anso ko ai ɗan shi zai anso gashi barawo amma ya anso shi kaga ya fi muni to kamar misali haka ne
bai shi da shi yake cewa menene hukuncin mutanen da ake a ba sa shiga masallaci kuma waɗanda masallaci bai cika ba sai su tsaya wajen zana a cikin sallah amma kuma su je masallaci su rike to idan masallacin na juma'a ne juma'a dai ba ta tabbata sai masallaci ya cika rihaba shi ta cika kuma inda kake sahu ya kai to shine juma'a ka ta tabbata amma kace ina nan bakin shago na zan ji lasfika to in dan ka ji lasfika sahu bai zo wajen ka ba baka da juma'a idan kuma sauran salloli ne haka sallan mutum tayi sai dai ya rage ladaddaki kaman guda uku kaga ya bar ladan tafiya masallaci ya bar ladan da shiga masallaci ya bar ladan daidaita sahu da haka dai a ranka kokari ana zuwa masallacin yafi alhayar Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya dade mu Allah ko da wata Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukanmu abubuwan da suka baci Allah ya gyara mana Allah ka anshi azumin mu Allah ka sa muna da cikin bayin ka wanda kake yanka a cikin wannan wata Allah ka sa muna da cikin bayin ka wanda kake yanka a cikin wannan wata Allah masu taimakon mu Allah ka taimake su mana azumin Allah ka yi musu azumin ba mu gudunmuwa Allah ka ba su gudunmuwa sauran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kwamitin karatun na Allah ya ƙara saka musu da layar wannan kwamitin karatun na Allah ya ƙara musu arziki alfarma annabi alaihi salatu wa salam fatiha da salati fatiha